الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin 30 ga watan uku ko an ga wata jiya 30 ko ɗaya ne 30 ga watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 447 a ci gaba da karatunmu na littafin al'aqidatul wasiqiyya wallafa ta shaikhul islam abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyyat al-harraniyu taqiyuddin rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu dhunuba muna cikin ayoyi da malam yake ta ainihin wato karanto mana dangane da tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala sifofin shi da sunayensa za mu tashi inda ya ce wa ƙauluhu karatu na hudu wa ƙauluhu wa huwa laghafurul wadud kuma Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne kuma mai so ne mai soyayya ne yana son bayinsa na ƙwarai الغفور mai gafara yani satiru satirul li dhunubil ibad yana sitirta zunuban bayi kasan akan ce afwa akan ce rahma akan ce gafara kowanne da da ma'anar shi shi al-maghfiratu shine satrul dhunub sitirce zunubin anya amma Allah ya rufe kuma shikenan kawai ba ma wanda ya san an yi shi tun ka tashi roƙo ka dinga roƙon Allah ya ma rahma Allah ya ma yafiya kuma Allah ya ma gafara ya tausaya maka ya yafe ma ba zai kama ka da laifin ba kuma ya gafarta maka ya rufa ma asiri kenan asittir ne shi mai rufa ma ba bayinsa asiri ya ɓoye wani laifin da suka yi a duniya har a lahira ba wanda zai san sun yi shi shi yasa daga cikin ma'ana ta wato a hisaban yasira suturta laifin da bawaye tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce duk wanda aka yi mushi azaba ta keke da keke man husiba udhiba duk wanda aka mu hisabi sai an mai azaba nana aisha ta ce ato ai Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira yace dhakil ardu ya aisha hisaban yasira ba komi za a tambaya ba za a ɗan bujiro wa mutum laifin da ya yi shi ya sa ma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai kira wani bawa ya sa shi a cikin mayafinsa ya lullube shi ba wanda zai ji tattaunawar da suke da Allah ce mai kai ne kai laifi kaza ko ya ce eh tabbas na yi ashe ba kai kaza ba ya ce na ya aka yi kai kaza ya ce Allah ce na rufa ma asiri a duniya yanzu ma na suturta maka ka tafi aljanna to al-ghafur kenan al-wadud mai soyayya ne ga bayansa al-wuddu shine khalisul hubbi khalisu al-hubb wato kaga na daga ciki al-khulla da Allah ta'ala yayi da ainihin wato su annabi Ibrahim wattakhadha Allahu Ibrahima khalila haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yace law kuntum muttakhidan khalilan ghayra rabbi lattakhadhtu Aba Bakrin khalila ولكن أخوة الإسلام يتي ولكن الله اتخذني خليلا خالص الحب تاتتير سويا الله يكن مباينسا نغرغري نكسد شي دب تاتتير سويا وقوله بسم الله الرحمن الرحيم kaga wannan sifatul rahma dukkan da sunan Allah mai rahma mai jin kai ar-rahman sifa ce wato ko mu ce suna ne mukhtassun billahi azza wa jal bai halatta a samu wani ar-rahman ba amma ana iya siffanta wani ba suna ba ana iya siffanta wani da cewa kana rahiman yani rahiman bi auladihi rahiman bi tullabihi rahiman bi ra'iyatihi lakin la yuqalu rahmanan lahum la yuqalu fulanun rahmana رحمن على على يعني اتباعه لان الرحمن صفه مختصه به سبحانه عز وجل شيء ذاك ان صفنت النبي صلى الله عليه وسلم ده رحيميه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن بالمؤمنين رؤوف رحيم اما باتي رحمن رحيم شيء رحمن يا كبنت الله شكرا wasu suna bambantawa da cewa ar-rahmanu bi ibadihi fi dunya war rahimu bi ibadihi al-mu'minina fil akhirah me tausayin bayin shi ne a duniya na kwarai da na banza me tausayin mu'mine ne a lahira kawai to wannan fassara ta yadu kwarai sai dai akwai wani hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yabo da jinjina ga Allah hadisin yana cikin mustadrak na al-imam al-hakim a ciki yake cewa rahmanu duniya wal akhiratu wal akhirati wa rahimuhuma addu'a ce ta neman tsari daga kunci da damuwa rahmanu duniya wal akhirati wa rahimuhuma kai ne rahman duniya da lahira kai ne rahim duniya da lahira kake nan ya nuna me ba wani tafriqa sai dai a ce rahman sifa ce wadda take tafi zurfi akan rahim akan sunan ar-rahim to da ka tabbatar da sifa ta rahma ga Allah subhanahu ta'ala wanda wannan rahmat tashi zamu zo mu ji yanda Allah ya bayyana ta shafi kowa rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma wa kana bil mu'minina rahima wa rahmati wasi'at kulla shay wa kataba rabbukum ala nafsihi rahma kaga duka waɗannan ayoyin rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma cikin ghafir ko فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ودا الدعاء تي da malaiku suke yi mawa mu'minai malaiku wal yastaghfiruna liman fil ard suna neman gafara ga ainihin mutanen da ke saman ƙasa to cikin addu'ar da suke suna cewa rabbana ya ubangijinmu wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma kaga wannan masdari ne muhawwal anil fa'il kaga asalin shi wasi'at rahmatuka kull shay'in wasi'at rahmatuka kull shay'in sai yace wasi'ta kull shay'in rahmatan wa ilma amma aslan wasi'at rahmatuka kull shay'in wa wasi'a ilmuka kull shay'in rahmaka da ilminka sun yalwace dukkan komai sai yace ka yalwace dukkan komai da ilminka da rahmaka ma ma'anar shi rahmaka da iliminka sun shafi kowa ba wanda Allah bai san da shi ba daga kenan ilimin shi ya yalwace mai kowa sannan ba wanda Allah baya tausaya mishi idan rahmar shi ta yalwace kowa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma suratu fatir da Allah zai zai kama mutane da laifin abin da suke yi babu wata halitta da za ta yi saura a duniya mata raka ala zahariha min dabbatin har dabbobi da ba za su tsira ba to amma sai dai Allah mai rahma yana rahma da tausayi ga ainihin wato mutanen kirki da na banza musulmai da kafirai sai dai jinsin rahama da nau'iyyar rahaman ne ya bambanta rahmat da Allah yake mawa kafirai rahma ce duniyawiyya maddiya jismiya jasadiyya sihiyya rizqiyya mathalan rahma ce ta me a duniya ya azurta su da abin da za su ci da abin da za su sha ya ba su lafiya a jikinsu shi ke ba su wato tsaro da kariya daga miyagun namun daji da ƙwarurruka masu dafi kamar yadda su ma mumine suna da wannan rahma sannan kuma mumine suna da ta musamman ar-rahmatu ad-diniyya ar-rahmatu at-tawfiqiyya ar-rahmatu al-mahabbat al-mahabbiyya aw al-wuddiyya Allah na san muminai yana son ka ai mun ji ayoyi a baya ko إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إن الله يحب التوابين ويحب المتوكلين المتطهرين kaga wannan rahma ta so rahma ta kauna rahma ta datarwa rahma ta bada lada rahma ta ainihin yafiya Allah yana wa mu'minai amma kafiri wanda me bai shiga musulunci ba ko wanda ya fita daga musuluncin ta hanyar aikata wani naqidi daga cikin nawaqidul islam to shi wannan rahmar da Allah yake mishi madiyya ce rahma ce da ta shafi duniya rayuwar shi da lafiyar shi da arzikin shi da numfashin shi da kaza din karkashin wannan kowa yana karkashin rahmar Allah da mutane da aljanu da dabbobi da tsirrai da muta da aljanu da ainihin halittu na dawa da na saman tudu da na cikin ruwa da tsirrai da itatuwa duka suna cikin karkashin rahmar Allah daka sai ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay' wa kana bil mu'minina rahima aya ta gaba wadda take cikin ahzab ko wallazi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima kaga shi yasa sai yayi me hasr a gurin domin yayi taqdimul ma'muli ala al-amil wa taqdimul ma'mul aw yuqalu taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidu al-hasr idan aka gabatar da abin da ya kamata a jinkirta shi ko aka jinkirta abin da ya kamata a gabatar da shi yana nuna an kulle maganar ba wanda zai shiga cikinta sai wannan abin da Allah ta'ala ya ambata shi yasa ya ce wa kana bil mu'minina rahima me kun ya ce wa kana rahiman bil mu'minina amma sai ya ce wa kana bil mu'minina rahima kaga wannan ya nuna wannan rahmat ta daban ce ba irin waccan da ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay'in rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma wannan rahma ce da ta shafi musulmai da kafirai muminai da munafukai na kwarai da na banza amma wa kana bil mu'minina rahima wannan ya kasance rahma ce ta musamman ga muminai ta datarwa da so da kauna da kusanci da ba da kariya da ba yarda da ainihin wato datar da su zuwa ga alkhairai na duniya da na lahira hatta rahmat ta duniya ta musulmai ta bambanta da tawa da ta kafirai Allah zai azurta mumini kuma ya azurta shi da godiya zai azurta kafiri kuma ya hana mushi godiya suka ga har yanzu suna mukalaba akan yatakalabuna ala duniya duniyar suka turfafa suka surfafe ta ka'in da na'in haka ga kafiri ya tara abin da kai ya ishe ka jari ya ishe ka rayuwa har ka mutu amma yana neman ƙarin da har bakin ciki zai sa ya haɗi zuciya ya mutu ko ƙila ma ya rataye kanshi ya ainihin wato yi intihari ya kashe kanshi saboda bai san tawakkali ba bai san wato ainihin ƙaddara ba shi ko mumini rayuwar shi ta duniyar ma cikin alheri take shi yasa ya ce man ka man ne wanda ya ima man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba cikin nahl wanda ya aiki na kwarai namiji ne ko mace in har mumini ne Allah ce za mu rayar da shi rayuwa mai kyau shine wanda ya kasance idza u'tiya shakara wa idza ibtuliya sabara wa idza wa idza aznaba astaghfara waɗannan abubuwan guda uku su ne ibn abdulwahab a cikin farkon littafin shi na alkawa'id al'arba'a ya ce fa'inna ha'ula ithalat unwanu sa'ada waɗannan su ne alama ta rabauta su ne adireshin tsira da samun riba in an baka ka gode in an jarabce ka ka yi haƙuri in ka yi laifi ka nemi gafara ka nemi uzuri to mumini ne kaɗai ya san wannan banda kafiri ka kenan rayuwar kafiri ya za a yi ta yi daɗi ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أما مؤمني كل تكن والولا da annashuwar imani da kariyar Allah yake idza asabatuhu sarra'u shakara fakana khairan la wa idza asabatuhu darra'u sabara fakana khairan la wala yakunu dhalika a farkon hadisin illa illa lil mu'min kunga kenan da bambanci kenan bil mu'minina raufur rahim a'ammu wa awsa'u wa a'zamu wa afdalu min rahmati wasi'at kulli shay domin rahmat da ta yalwaci kowa rahma ce wadda take ta shafi musulmi da kafir amma rahmat da Allah yake wa mu'mine ta musamman ta datarwa ne da kusantarwa da so da kauna da girmam da sauransu mafhum wa rahmati wasi'at kulli shay kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma ubangijinku ya wajabta makan shi rahma kataba bi ma'ana aujaba bi ma'ana aujaba ka qawlihi ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum wa ka qawlihi kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa huwa kurhun lakum kutiba alaykum إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين يعني أوجب عليكم أو فرض عليكم مفهوم تكتب ربكم على نفسه الرحمة فقنا أكوي تبتر دا النفس للرب عز وجل كما قال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك لكن ليست النفس كسائر النفوس كما أن يده ليست كسائر الأيدي وكما أين عينه ليست كسائر الأعين وكما أن قدمه ليست كسائر الأقدام وكما أن علمه ليس كسائر العلوم وكما أن بصره وسمعه ليس كسائر كل من اتصف, من اتصف بهذه الصفات فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولم يكن له كفوا أحد ولا تضربوا لله الأمثال مفهوم؟ طيب تداك ألا ينادى ري تندى ياتيمي على نفسه الرحمة نبي عيسى يتي تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك sannan Allah yana iya ɗaura ma kanshi wani abu ya ba ma kanshi doka da kanshi wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid inna allaha harrama zulma ala nafsihi hadisi al-qudusi ko inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu da fadin shi kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma da fadin shi wala yadhlimu rabbuka ahada wama rabbuka bidhallamin lil-abid da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد الاستعفاف أو يريد العفاف كاغا حق على الله فدن النبي صلى الله عليه وسلم حديث معاذ بن جبل رواية ابن عباس أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله aga yace haqqul ibadi ala Allah la yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a fa kullu hadhihi tadullu ala anna Allah ta'ala qad yujibu shay'an ala nafsi lakin la ahada yastati'u an yujiba shay'an alayhi li'annahu huwa alladhi huwa alladhi yahkum wa la mu'aqqiba li hukmihi وهو الذي يفعل ما يريد هو فعال لما يريد يفعل ما يشاء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ma shi'ta kana wa illam asha wa ma shi'tu illam tasha lam yakun duk abin da kaga ya faru da ganin daman Allah to Allah yakan iya daura ma kanshi wata doka amma ba wanda ya isa ya sa Allah cewa sai kai kaza da rahamar shi da falalar shi da tausayin shi sai ya daura ma kanshi wani abu sai ce ya wajabta ma kanshi tausayi shi yasa in kaga fa wai kana tunanin Allah ba zai yafe maka ba to kai nesa da Allah ne kai nesa da Allah duk zunubin da kai wato kana ganin Allah ba zai yafe ma ba ka ma raina Allah ka raina kudurar shi ka raina kamar kana kwatanta shi da bayi ne bawa ne akwai laifin da in ka mai kasan bayan da za a iya yafe maka ko to amma ubangiji subhanahu wataala dama fa da kai laifin ba shi ka cuta ba abin da ya kamata ka sani tun da farko kenan wa ka cuta kanka ka cuta in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha to duk laifin da kai koma gare shi shi farin ciki yake ma da tubarka saboda tsabagen tausayin da yake maka lallahu ashaddu farahan bi tawbati abadihi min ahadikum saqata an rahilatihi wa huwa fi ardin fala alaiha ta'amuhu wa sharabuhu bahatha anha hatta idha lam yaraha اضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت إذا بدابته تقف عند رأسه وعليها طعامه وشرابه كاملا فأخذ بلجامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح تشاء الله سويك ما كتوبة so yake ka dawo so yake ka sai ya yafe maka madadin ma zunubin sai a mai da shi mai lada fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima kun fahimci wannan ko to daka rahmar Allah mai yalwaci Allah ka tausaya mana ka ji kanmu wa huwa al-ghafurur rahim har yanzu al-maghfiratu war rahma wanda bayani ya gabata akan su wannan aya ta cikin Yunus ya dauko tunda suna da yawa wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim karshen Yunus karshe karshen ta wa qawluhu da fadin Allah ta'ala na'am da fadin shi fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin kaga akwai al-hifz li'annahu huwa al-hafiz alladhi yahfazu ibadahu min kulli su'in wa dur shike kare bayinsa kul man yaklaukum bil-laili wan-nahari min ar-rahman wa ke kare ku dare da yini in ba Allah ba babu shi to wallahi fallahu khairun hafiza Allah shi ne mafi alkhairin mai kiyayewa mafificin mai tsarewa wa huwa arhamur rahimin kuma shi ne mafi tausayin masu tausayi kamar yadda annabi yaqub ya gaya mawa ‘ya'yansa ko wa qawluhu radiyallahu anhum wa radu an sifatun rida Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi ar-rida min sifatillahi azza wa jalla yarda min ibadihi alladhina tamassaku bidini Allah yakan yarda da bayinsa waɗanda suka rike addinin shi sau da kafa kamar sahabbai shi yasa sai ya faɗi wani aiki da suka yi na alkhairi sai ya ce ya yarda da su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنه waradu ulaika hizbullah ko ala inna hizballahi humul muflihun kaga sai da ya faɗi aikin da suka yi sai ya ce ya yarda da su hakan nan innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adanin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khashiya rabba kaga ya faɗi sun yi imani sun yi aiki na kwarai shi yasa ya yarda da su to in kana so ka samu yardar Allah kai aiki na kware kai imani da Allah sai Allah yarda da kai wanda wannan yardar fushi baya biyo bayanta in har ka riga ka samu manzila ta yardar Allah to fa waridwanun min Allah akbaru Allah yace bayan ya ambaci aljanna yace yardar Allah duk ta mafi wannan kasa kace Allah yace ya yarda da kai ta mafi aljanna girma kun gane wannan ku to Allah ta'ala ya yaba waɗannan bayin na ƙwarai radiyallahu anhum wa radu an sahabbai kenan shi yasa duk karanta hadisi kace an abi an abi hurairata an abi bakrin radiyallahu anhu radiyallahu anhu dinnan da kake yi fa tabbatar da abin da Allah ya tabbatar ne ba roƙawa ba kake amma duk wanda zaka ce radiyallahu anhu in ba sahabi bane roƙa mushi kake dan baka da tabbas Allah ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba amma sahabbai kana da tabbacin Allah ya yarda da su dan shine ya faɗa wa man asdaqu min Allah haditha wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu ila akhir al-aya sifatul ghadab Allah yakan yi fushi da waɗanda suka akkasa abinda me sahabbancin suka yi wanda suka ƙin imani waɗanda suka ƙi aiki na ƙwarai Allah zai yi fushi da su tunda ya yarda da wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai to wanda ya ƙi yin imani sannan ya yi aiki na banza to wannan shi ne Allah zai yi fushi da shi da gwargwadon girman zunubin shi da gwargwadon fushin da Allah zai yi da shi don fushin da Allah ya yi da ahlul kitab yahudu wan nasara mai tsanani ne saboda shirka suka yasa ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin saboda sun riƙe me sun riƙe dan maraki a matsayin abin bauta sun riƙi ɗan maraƙi walaƙar ja'akun musa min ƙabulu bilbayyanati fama ziltun fi shakkin mimma ja'akun bi wani walaƙar ja'akun yusufun ta cikin bakara wala qad ja'akum musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun daga shi yasa karshe sai yace fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin walil kafirin azabun muhin da fushi kan fushi saboda me sun yi shirka sai Allah ya fushi da su hakan nan mutumin da ya yi kisa gashi nan ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan kaga fushin da za a yi da shi bai kai na wancan da ya shirka ba wanda ya kashe mumini da gangan fa jazaohu jahannamu wato sakamakon shi jahannama ne khalidan fiha zai dade a cikin ta ba dadewa na dawwama har abada irin yanda arna za su yi ba kun gane ko wa ghadiba Allah alaihi wa la'ana Allah ya fushi da shi kuma ya la'ance shi kuma cikin alamar da ake gane zunubi babba ne in aka ce Allah ya fushi da wanda ya yi shi kamar wanda zai yi rantsuwa akan ƙarya ko wal khamisata anna ghadaba Allah alaiha in kana min as-sadiqin ta ƙaryata mai gaskiya ita ta yi ƙarya to dole fushin Allah ya tabbata akan ta amma ba irin fushi na wanda ya shirka ba mafhum ita ma wannan sifa ana tabbatar da ita tare da kore mata mumathala da mushabaha da takyifi ba a canza ta a lankwasa ta a karkatar da ita yanda asha'ira suke tace ba fushi bane intiqami ba fushi bane azaba ce to zamu ji inda Allah ya hada tsakanin fushi da ainihin intiqami dan ka gane cewa daban-daban daka Allah yana yin fushi amma ba irin fushin dan adam ba su abin da yasa da aka ce Allah ya yi fushi suka ce a baya yin fushi saboda sun tuna wani ne cikin mutane ya yi fushi jijiyoyin kanshi sun fito idan shi ya yi jayi su ce to ya za a siffanta Allah da haka to ai sakare kai ne ka kasa gane bambanci tsakanin Allah da wancan da ka siffanta shi da shi inda ka yadda cewa Allah daban shi wannan mutumin daban ka san ma fushin su daban-daban ne وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه saboda sun ba abin da ya fusata Allah ashe ana iya iskhatun Allah ana fusata Allah ta hanyar saba mishi ta hanyar saba umarnin shi ta hanyar wuce iyaka ta hanyar kin bin shi ta hanyar cutar da bayin Allah wannan sai yasa Allah ya fushi ba dan wai ka taba wato ainihin arzikin shi ko ɗaukaka shi ba baka isa ka taɓa wannan ba a sai dan ka taɓa wani bawa da yake girdu da yake son Allah ka taɓa wani bawa da yake girmama Allah ka taɓa wani bawa da yake da kusanci da Allah sai fushin Allah ya sauka a kanka kun gane ko da faɗin shi falamma asafunan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in zukhruf yana nufin mutanen fir'auna Allah ya ce lokacin da suka fusata mu in taqamna minhum sai muka dau mataki a kansu kaga ya nuna da bambanci tsakanin al-asafu ko al-ghadabu da me da al-intiqam so da sun ce ai fushi intiqami ne suka hawwala shi suka lankwasa shi to gashi Allah ya hada da suka fusata mu to intaqamna minhum sai muka dau mataki a kansu intiqami shine abin da yake biyo bayan fushi din Allah ya mutum ya fusata Allah in bai yafe mai bato abinda zai mai na sakamako shine intiqami din to yayi intiqami wa fir'auna da mutanen shi me da ya nitsar da su shi yasa yace fa aghraqna na aiwa an sakhaba Allah alaihim wa fil adhabihum khaliduna kaga kenan abinda ke biyo bayan fushi shine intiqami gashi na an musu azab abinda ke biyo bayan fushi shine intiqami gashi an nitsar da su fir'auna yasa ce falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum wato yanda aka dau matakin kansu shine sai aka mi aka nitsar da su gaba daya wa qawluhu walakin kariha Allahu bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al ma'al khalifin ko cikin tauba walakin kariha al-kurhu yana cikin sifofin Allah yakan kyamaci wani abu yakan kyamaci wato wani abu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa kan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cikin suratu al-hujurat inda yake cewa wa kariha alaikumu kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun kaga ya kyamatar musu da kafirci da fasikanci da saban Allah nan ma ya ce walakin karihallahun bi'athahum Allah ya kyamaci zaburarsu su tafi yaƙi in bi'ath tafiya cikin nishaɗi da ainihin walwala munafikai da suka ki tafiya ba komi ya hana su fita ba Allah bai so da mun tafiyar tasu ba inda ya ga dama ko ba sa so sai sun fita amma walakin kariha Allahum bi'athahum Allah ya kyamaci zabura su su fita yakin ne shi yasa fathabbatahum sai ya dankofar da su a gari wakila qu'udu ma'al khalifin aka ce ku ta zama da mata da ainihin wato guragu da ba su zuwa yaki da sune alqa'idin wa ta'ala wa qawluhu kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun kaga fushin Allah ma ai yazo da sunaye daban-daban a Qur'ani falamma asafuna faba'u bi ghadabin ala ghadabin hakan nan yace walakin ainihin kabura maqtan 'inda Allah almakatu fushi mai tsanani fushi ya girmama a gurin Allah an taqulu ma la taf'alun ku dinga fadin abin da ba ku aikatawa hakan yana sa Allah ya fushi mai tsanani wa qawluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr al-baqara shin akwai wani abu da mushrikan nan suke jira face kawai an yi atiyahumullahu fi zulalin min alghama kenan ba za su yi imani ba har sai lokacin da Allah zai zo musu cikin wasu inowi na ainihin wato girgije Allahu a'lamu bi hadhal ghamam amma zuwan na Allah tabbas ne tunda shi ya bada labari yaya zai zo shi ne bamu sani ba domin alkaifu majhul muna tare wal mala'ika hakan nan mala'iku za su zo wa qudiya al-amru za a hukunta lamari a yanke hukunci dan wuta ya wuta dan aljanna ya aljanna wato ranar alkiyama kenan kaga nan ma sai sai ainihin wato asha'ira su ce ba Allah ne zai zo ba al'amarin shi ne zai zo da ma ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa suka ce waja'a amru rabbika to amma a wani gurin Allah ya raba an ya atiya rabbuka aw ya atiya ba'du ayati rabbika kenan akwai zuwan Allah akwai zuwa na me mu'jizoji da ayoyi na ƙarshen duniya na fitowar rana daga yamma da fitowar su dajjal da fitowar ya'juju wa ma'juju da dabbatul ardi da iskar da za ta zo ta ainihin tafi da rayukan muminai da kaza da kaza da is da wutar da za ta taso daga gabacin duniya da girgizar ƙasa da za a yi a wasu yankuna na duniya duka alamomi ne manya na tashin alkiyama su ne ayatu rabbika da amma ubangijinka zai zo zai zo itiyanan wa maji'an yaliqani bi jalalihi wa qudratihi azza wa jalla zuwa da ainihin isowar da ta dace da ubangiji subhanahu wa ta'ala muna tare ko mun yi bayani cikin karatun jauhara cewa duk abin da zaka tabbatar ma Allah na sifa akwai me dilalatu mutabaqa a tabbatar da cewa wannan sifar an tabbatar da ita yanda ta dace da girman Allah ba tare da an kwatanta ta da ta ainihin wato wani halitta ba da akwai dilala ta tazammuni da akwai dilala na ilzami ko iltizami mun fahimta ko to yanzu ina ga sai mu tashi a sifata alwaja inda kamar sabuwar magana ce za a shiga bi idnillahi subhanahu wataala na'am